أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai dangi a nan unguwar Buba Shango fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabu tauhid littafin babban malami al'alama sheik muhammadu bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da takwas ga watan biyar ɗin musulunci watan jimadin lil'ula hijira yau na da shekara 446 goma daidai ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malin ya yi mana karatu cikin babun da yake magana babun mina shirki an yassa gisa bi ghairillah aw yad'u ghaira iya daga cikin shirka ka nemi tanyo da agaji lokacin musiba abun wani Allah ko ka kira wani Allah a lokacin da ka fada cikin jarrabawa ko a lokacin da ka fada cikin musiba kiran wani Allah ba Allah ba a wannan gaba shirka ne shine istigasa neman tanyo da agaji a lokacin bala'i ba wanda ake kira a wannan lokacin in ba Allah ba ana fahimta mun je karshen wannan babi har masail nasa mun karanta yau za mu tashi gunda malik ya ce babun wani babi a shafin littafi na 29 wannan kuma shi ne darasinmu na 11 a cikin wannan littafi insha Allah malik ya ce babun wani babi kaulullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da yake cewa a yi shiri kuna ma la ya kalbu shay'an wa hum yakulqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سورة الأعراف آية من نمبر تدريد تسعين دقاء ذو تدريد تسعين دبيو الله تعالى يكتوى أيشركون ما لا يخلق شيئا ينزاكو تريا دني إن جاء الله وحداني دوان دي بحالك كومي با waɗanda ba su iya halittar komai su ne gumaka da dukkan wani abin bauta ba Allah ba Allah ya ce da waɗannan ɗin za ku haɗa ni su zama abokan tarayya ta hasali ma wa hum yukulquna su ma ɗin halittar su aka yi dukkan wani abu mai motsi babba da ƙarami to Allah ne halicci shi ya za ka ɗau halittar Allah kuma ka ba ta matsayi irin na Allah wannan zalunci ne ba ƙaramin zalunci ba ne dukkan mashiriki mai hada Allah da wani to azalimi ne kana domin ya dau al'amari ya kai shi gunda ba gunda bai dace ba Allah ya ce yanzu za ku hada ni da wanda bai halicci komai ba sa yi halittar komai hasali ma su din halittar su aka yi wala yastati'una lahum nasran ba su da ikon taimakar kowa ba su isa su ba da tanyo da agaji ba ko ciwon kai kake ko mura kake ba su yi su ɗauke ma ba hasali ma wala an fusuhum yansurun kansu ma ba za su iya taimako ba kaga duk siffar rauni Allah iya jingina wa abin bauta wanda ba shi ba ba abin da ya halitta hasali shi ma halitta sa kai bai iya taimakon kowa kai karan kansa ma Allah ya ce ba zai iya taimakon kansa ba kuma duk abin da ake bauta ba Allah ba idan ka ɗauko ga tsaye da shi a gaban ka haka yake gunki ne wuta ce dabba ce bishiya ce ɗan adam ne duk a wannan layi wasu ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wannan siffar rauni ta kare ga wannan bai halici komai ba shi ma halittarsa akai ba su halici komai ba su ma halittarsu akai ba su iya taimakon kowa hasali karan kansu ma ba su iya taimaka walihi ne siffar gumaka da dukkan abin da ake bauta masa ba Allah yasa Allah ta'ala yake cewa waɗanda ake haɗa ni da su inji Allah abokan tarayya ta ko kuda ba za su iya halitta ba kuda ya ayyuhan nasu turiba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi lam yakhluqu tubaban basu isa su halicci kuda ba dukkansu na farko da ƙarshensu a ce su halicci ƙuda ba ƙudan Allah ba su halicci ƙuda irin nan sola ba su isa ba kaga duk wanda ba shi da wani ai mai rauni ne ya sa Allah ce da'ufa talib wal mutalib wanda ake neman ya taimaka mai rauni ne wanda za a taimaka ma mai rauni ne saboda ka Allah shine al-qawi al-aziz shine al-hayyu alladhi la yamut shine al-mutakabbir shine al-khaliq ka dogara ga Allah mai wannan siffa wanda ba da rauni kuma Allah ba lokacin da za ka nemi mulkinsa da ƙudurarsa a ce babu ba wani lokaci ka dogara da shi baya mutuwa a raye yake dimun da'iman to Allah shi ne madogara kuma duk wanda ya dogara ga Allah to ya dogara da abin da ba zai da dama ba Allah ta'ala yake cewa wa kauluhu wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u masajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabir Allah ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi waɗannan da ake kira kiran ibada ake kiran su koma bayan Allah ake cewa su bada tanyo su bada agaji su taimaka wahala ta yi yawa ana cikin tsadar fetur ba a iya zumunci kawo agaji to in ba Allah ba duk wanda ka faɗa wannan magana to ka haɗa Allah da ka yi shirka Allah ya ce duk wanda ake kira koma bayana Allah ya ce ma ya mulku na min ƙiɗimir ba su isa su mallaki ƙiɗimir shi ne a wani huda da take bayan ƙwallon dibino akwai fatil akwai naƙir akwai ƙiɗime duk a jikin ƙwallon dibino waɗannan kalmomin su fatil shi ne ƙwallon dibino akwai wata faran abin da yake lullube shi ana ganewa shi ne fatil abin da yake lullube ƙwallon dibino wani ɗan farin abin akwai ƙiɗimir shi ne wani ɗan zare da yake kwance a tsakiyar ƙwallon dibino akwai wani zire kwantacce a tsakiyar ƙwallon dibino shi ne ƙiɗimir akwai naƙir idan ka ɗau ƙwallon dibino ka juya shi za ga wani abu ɗan huji-huji a bayansa ana gane kuma kwanta dibino ne duk wanda ya ɗau ƙwallon dibino ko yanzu ka ɗauka kamar wannan duban za ga wani abuwan sun bayyana cikin su to Allah ya ce domin raunin waɗanda ake kira ba Allah ba daidai hujin da ke bayan ƙwallon dibino ba su mallake shi ba kaga ai rauni ya kai rauni ballantana ƙwallon dibinan ballantana dibinan ballantana bishiyar dibinan Allah ce hujin da ake a bayan ƙwallon dibino ba su mallake shi ba in dai mallaka ce Allah ne mallaki ba tun da lokacin da Allah zai baka sani ba sai bayan ka ci dibinan ka gani abin da Allah ne ana fahimta shi ne ma yamliku da min kitsamir Allah ya ce in ta da uhum in kun je kun zauna kuna ta kiran waɗanda ba Allah ba kuna ba su matsayin Allah kuna neman taimako da agaji da tanyo irin wanda abun Allah kawai ake nema to Allah ya ce la yasma'u du'a'akum ba za su taba jin kiran kowa su ji kiran ma ba za su ji ba ka je ka sa kabari a gaba ka sa bishiya a gaba ka sa wani kututturen ice a gaba ka sa wani aljani a gaba ka sa wani wata wuta wata bishiya wata dabba duk wai mulkinka su taimake ka taimakon da Allah kaɗai ake nema a kunshi to Allah ya ce wallahi ba za su ji ka ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum kiran kuma ba za su ji ba ba su san ma kuna kiran su ma sai Allah ya ce walau sami'u ka kaddara ma za su jin to masa jawabu lakum ba za su amsa muku ba ka kaddara ma an ka kira zai ji to ba zai amsa ba ba ana fahimta walau sami'u masa jawabu lakum Allah ya ce wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama yakfuruna bi shirkikum waɗanda kuka yi tarayya da ni to za su butulce muku inji Allah duk wani wanda ka bautawa ba Allah ba to in an je lahira sai ya ce ba bai sa ka ba bai ma san kayi ba ba shi ba kai haka Allah yake faɗa mana anan domin mu hankalta duk wanda ka je ka ɗau matsayin Allah ka bashi a lahira sai ya ce yi yasa ka kagan shi ma lokacin da kai ya umarce ka yi wa Allah wannan bai umarce ka ba shine yakfuruna bi shirkikum suna butulci wa shirka da kai musu ana ganewa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir ba mai bada labari fiye da al-khabiru shine Allah gwani ƙwararre wajen bada labari kaga labarin da bai faru ba yake bara kuma haka zai faru ana gani ba in ba Allah ba wa yake ba da labari tun kafin abin yayi kuma yayi ko bambancin kiftawar ido ba za ka samu ba haka Allah yake shi yasa idan kana so ka ƙara samun nutsuwa a rayuwarka ka dinga ƙoƙarin fahimtar rayuwar Qur'ani su ne za su ƙara tabbatar ma da Allah Allah ne. Allah ya faɗa abubuwa da yawa da a ce shi ba Allah ba ne, wallahi da kafarai sun yi abin da za su ƙare ta ƙur'ani, ko ba zai ƙare ta ba. Ya ce kaza tun kafin kazan ya faru, kuma abin hakan zai kasance. Ba wani gwani ƙwararre da zai ba da labari kan da kan ya tabbata in ba Allah. yasa anan ya rufe ayar da cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari fiye da gwani kwararri wajen ba da labari shine Allah kaga kiyama bata faru ba bata zo ba lokacin da bai yi ba amma idan ka dauko surori da ayoyin da suke magana game da alkiyama wallahi tallahi abun haka zai faru ka duba sosai takawi idan shamsu kuwirat a lokacin da rana haskenta zai disha shi idan ka ɗaga kanka ranar gatan amma wata da su wa izan nujumun kadarat lokacin za a ga taurari su ma haskensu ya jiya sun yi ƙasa-ƙasa ba su da haske wa izan isharu uttilan lokacin da za a ga raƙuma suna ta yawo ba masu su ga raƙuma suna ta yawo a jeji amma waye nawaye ba samu ba mai su to duk wannan alama ce ta da kiyama kuma in lokacin ya zo wallahi sukan dafa domin Allah shi ne gwani inna wa tallahi haku a wata ayar Allah ta'ala ke cewa idan sama'un fatarat lokacin da sama za ta kekkece kuma sai ta yi yawma tashaqqaqu sama bil gamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila sama za ta tsantsage inji Allah za ta kekkece kuma ka ga mala'iku suna saukowa daga sama wani suri da mala'ikatu tanzila sama ta farko ta fashe mala'ikunta su sauko ta biyu ma ta fashe mala'ikunta su sauko duk sai sun sauko dandanin ƙasa manzan Allah ya ba mu labari cewa idan kiyama ta tsaya a filin ma'asha filin da za a taru mutane mu za a fara tarawa mu za mu fara tashi duk ɗan adam zai tashi a je a taru a wannan gun da Allah ne san irin taruwar da za yi an taru ana jira a gaya Allah zai da mutane idan kowa ya taru kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum tun daga annabi adamu alaihi salam har zuwa mutum na ƙarshe a duniya sai Allah ya tara mu guda mazan mu da matan mu kaf ba wanda zai ki zuwa wallahi baka isa ba sai kaje bayan Allah ya tara mu duka gode sai ce to ina aljanu suma a taso aljanu a ce ku yi sahunku a bayan na mutane sai mala'iku su kewaye mutane ga ma tsakiye mala'iku sun abba aljanu aljanu sun kewaye mu sai Allah ya ce to mala'iku san mata da sauko idan mala'iku san mata da sauko su kewaye aljanu ana ganewa idan mala'iku san mata biyu sun sauko sai sai su kewaye mala'iku san mata daya haka har mala'iku sama ta bakwai su sauko sai su kewaye mala'iku sama ta shida mutane suna ina suna tsakiya shine abun Allah ke cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi Allah ce fanfuzu Allah da kansa ya ce la tanfuzuna illa bisultan ya ku taron mutane da aljanu duk wanda yake da iko zai gudu ya gudu ya gudu ga guna ya gudu an bahi dama Allah da kansa ya ce wallahi ba mai barin wannan gun sai mutumin da ya zo da hujja a gaban Allah sultan malamai sun ne tauhidi kalmatu shahada ka zo da ingantaccen tauhidi to sai a sa malaiku sarka har gidan aljanna Allah ya sa mu da cikin su to babu shakka ka guji wa Allah tarayya duk yadda za ka yi ka tsaya a matsayinka na bawan Allah kar ka zama bawan wani Allah ka yadda Allah shi ne alkaliku arraziku almuhi almumitu duk abin da kake nema akwai shi a banda da agun Allah duk abin da kake nema akwai shi agun Allah kuma yace ka roƙi zai baka ana ganewa Allah ta'ala yake cewa wala yunabbiuka bisul khabir ba wanda zai baka labari fiye da Allah shine al-khabir sura fatir aya mai namba ta 13 zuwa ta 14 وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه a cikin sahih al-bukhari daga sahabi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da Anas Allah ya hada mu da mu da shi a gidan aljanna kale yake cewa shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm uhud an yi wa manzon Allah rauni shine shujja wata ruwayar an ce an fasa masa goshi jini iya zuba wata ruwayar an ce an karya masa hakuri har jinin mazan Allah iya zuba ana fahimta a yaƙin kudu an yi wa mazan Allah rauni sallallahu alaihi wasallam wa kusirat ruba'iyyatahu har ɗaya daga cikin ƙoransa ma ya kare sai da karya wa mazan Allah haƙuri a yaƙin kudu ana ganewa fakala sai mazan Allah yake ce sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhlihu kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu ta yaya mutanen da suke wa annabin sarauni ta yaya za su ci nasara mutane su yi wa annabin sarauni to ta yaya za su samu nasara a Allah ba za su samu ba fa nazalat manzo Allah iya faɗar wannan magana sai ga aya ta sauka sai Allah ya ce laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun laysa laka min al-amri shay al'amarin su ba hannunka yake ba ba ka da ta cewa a cikin al'amarin su wannan kafir da suka mara wani ka ba su da Allah Allah ne ke da yi kuwa kansu au ya tuba alaihim ko Allah in ya so ya karɓi tubansu zai iya yi ƙul ya ibadiyar lalzina asrafu ala an fusihim la taƙana domin rahamatillah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a inna huhuwar gafuru rahim Allah ya ce a faɗawa mutane wanda suka wuce gona da iri wajen zunubi to kasu fidda tsammani game da rahmar Allah Allah iya gafarta sulwai gaba daya Allah kuma shine al-ghafurur rahim aw yatuba alaihim in Allah ya so in ya ga dama sai ya karbi tuban su aw yu'azibahum ko kuma Allah ya azabtar da su ba su tuba ba Allah ya ce duk ma da yadda aka yi fa innahum zalimun su azalibai tunda sun yi wa manzon Allah rauni sun yi wa mafi alkai da cikin halittun Allah sun masa rauni suratu al-imran aya mai namba ta 128 wafihi an ibn umar radiyallahu anhu a cikin littafin imam al-bukhari daga sahabi a abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abdullahi dan umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirah idan maza Allah ya ɗago kansa daga ruku'in raka'an ƙarshe ta sallan farilla shi ne ana mai ce min alfajiri sallan asuba idan ya ɗago daga ruku'in ƙarshe na raka'an ƙarshen sallan asuba maza Allah ya ce Allahumma al'aina fulan Allah ka la'anci wani Allah ka tsine ma wani albarka wa fulan da wani ma da wani ma Allah ya dinga kirgo su ɗaya bayan ɗaya iya la'anta su maza Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane ku ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida bayan manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamida a raka'an karshen sallar asuba sai kama wani alqunutu Allah wani iya cutar da mu Allah ka tsine masa albarka wani iya cutar da mu Allah ka halaka shi wani ya hana mu zaman lafiya Allah kai mana maganin sa manzo Allah yake wannan da kansa ana gane ko abinda shugabanninmu suke tsoro suna tsoron alkunutu ana ganewa in dai shugaba iya da hankali shugaban ƙasa ne ko gwamna Allah wallahi talla iya tsoron alkunutu don gayawa jini na wuce ce in dai an yi ta yadda suna ta koyar kuma ka cika sharɗin amma alkunutun to a baka lokaci nan da nan za a neme ka rasa wallahi ana fahimta manzan Allah ke la'anta su ɗaya bayan ɗaya Allahumma wa fulan wa fulan wa fulan bayan ya ɗago daga ruku'in ƙarshe na sallar asuwa fa anzala Allah sai Allah ya saukar masa laysa laka min al-amri shay laysa laka min al-amri shay a wannan ba a hannunka yake ba manzan Allah ba wannan wannan ba ba hannunka ba ma'ana Allah iya so nuna masa cewa cutar da shi akai a radin kansa shi din to hakan ba zai sa ya musa da inda cutarwa ta shafi al'umma duka an gane ko ba wai wani mutum khas aka ware aka yi wa ba abin ya shafi al'umma duka ko yawancin al'umma kuma abin ya ƙi ƙarewa an yi wa'azin an nusar an faɗa ba a gyara ba to sai malamai su yi mitin su fara alkunu yawa an sani kuma Allah ta'ala zai taimake su ana ganewa suratu ali imran aya mai namba ta 111 wa fi riwayatin a wata riwayar يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام manzo Allah iya kirgo wadannan mutane iya tsine musu albarka akwai Safwan bin Umayya akwai Suhail bin Amr akwai Harith bin Hisham manzo Allah iya kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya iya la'antar su sai Allah ya ce laisa laka min al-amri shay wannan ba wannan ba aikin ka bane baka da dacewa cin al'amarin su ka rabu da su ka kyale ne da su insha Allah ni zan yi maganin su وفيه عن أبي هريرة أتكي للتابي إمام البكاري دي تقى صحابي أبو هريرة الله تعالى يقاري دادس قال كتوا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزع الله صلى الله عليه وسلم يتهي تكمو حين أنزل عليه لوكتن الله تعالى يسوق رمس آية الله يكتوا وأنذر أشيرتك الأقربين kai kai wa'azi ka fara wa'azi daga danginka na kusa da kai an gane ko doka an ce daga gida take ba rago to manzo Allah Allah ya ce ka fara wa'azi daga gida danginka makusantanka ka fara faɗa musu Allah shine fassarar wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi ƴan uwanka na jini na kusa ka fara yi musu wa'azi kafin ka fita waje suratul shu'ara aya mai namba ta 214 fakala sai manzo Allah ya ce ya ma'ashara quraish au kalimatan nahawaha manzala ce ya ku taron ƙurayshawa ko ta kalma kwatan kwacinta a wani hadisin ya ce ya banu abdumanaf ya banu lu'ay bin ghalib manzala ya dinga kiran kabilun ƙurayshawa ya banu wani ya banu wani ya banu wani duk ku zo ku zo manzan Allah ya tara su bu daya kuma shi dama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga tasowarsa har girmansa bai taɓa yin ƙarya ba tun kafin a fara masa wahayi Allah yi wa manzan Allah ka tanga ƙarfe baya ƙarya duk abin da ya faɗa haka ne gaske ne da ya tara su a guda sai ke cewa dama a kan dutsen safa ya hau dutsen safa wanda ake yin sa'ayi bai da safa wal marwa ɗin sai yake cewa yanzu ku ba da labari idan na ce a bayan dutsen nan na safa akwai rundunar yaƙi tana nan za ta shigo garin maka za ku gaskata ni ga rundunar yaƙi nan a bayan dutsen nan za ta shigo garin maka za ku gaskata ni ke suka ce wallahi ba mu taɓa zatonka da ƙarya ba saboda ka in dai ka faɗa wallahi za mu gaskata ka ana fahimta in dai ka ce haka ne wallahi haka ne kafirai ne ba a lokaci in dai ka ce haka ne eh haka ne ba ka mana ƙarya to sai ce an kizo an fusa kumminan na ku tsamo kanku daga wuta ku yi ƙoƙarin ceto kanku daga wuta ku bar shirka ku bar saɓan Allah ku bar kafirci ku tsaya akan tauhidi ku yarda da Allah ku yarda duk da saƙon da na zo da shi daga Allah ku yarda da shi kar ku ɗau hanya wanda ba hanya tauhidi da tsayawa akan dokokin Allah ana fahimta da ya tare ‘yan uwansa aka yi musu wannan wa'azi, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye kanku daga faɗa wuta, ku bar bautar gumaka, ku bar son zuciya ku bar zub da jini ku bar kisan kai ku bar shan giya duk manzo Allah ya musu wannan wasa ku daina ku bari ku tsaya kan tauhidi da ya tara su yake musu wannan wa'azin wa anzir ashirtuka al-aqrabina ya musu wa'azi ya musu wa'azi a har ma yake cewa ishtarau anfusakum la ugni ankum min Allah shay'a wallahi kowa daga cikin ku yaje banci kan sabon Allah amma ni bazan wadata da ku komai ba a matsayina na annabi manzon Allah manzon karshen zamani to ba ni da wata alfarma da ka cancanci azabar Allah na je da fito da kai baki saba har in ka cancanci Allah ya ma azaba to zai maka tsakanina da kai na faɗa ma abin da zai tsirata da kai tun anan ka guje shi kenan amma in an je lahira to ba da wata alfarma da zama abun Allah ya tare ɗan uwansa yake faɗa musu la uguni ankum min Allah shay'a ya Abbas bin Abdul Muttalib manzo Allah ya kira yi babban sa Abbas yace ya Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas dan gidan Abdul Muttalib la uguni ankum min Allah shay'a wallahi in mun je lahira ban isa wa dawo ta da kai aku da komai abun Allah ba ban isa ba na wadatar da kai wani abagun Allah ko na baka kariya daga azabar Allah baki saba ya safiya ammatu rasulillah ya safiya goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la uguni anki min Allah shay'a ban isa na tsare miki azabar Allah ba alahira ban isa ba yace wa ya fatima binti muhammad ya fatima yar gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa fatima salini min mali mashita mashiti ki tambaye ni duk abin da nake da shi da dukiya in kina da bukata ki tambaye ni zan baki amma la uguni anki min Allah shay idan an je lahira wallahi ban isan wadatar da ke komai gun Allah haka manzon Allah bai kira waɗannan makusantan nasu yake faɗa mu wannan kai kuma ina hankalinka yake da za a ce wani zai su mogal ɗinka a lahira ya kai ka aljanna wasu ya yi sawo shi da ma'ana bakwai ba za ce ah wani yaya don Allah ka ji wani wasan kwaikwayo ka ji wata tatsuniya wai zai zo da gari gari tana da aljihu dubu saba'in kowane aljihun kuma zai sa mutane dubu saba'in ya dinga sun mogalin ya kai su aljanna iya da haka kuma a karance yake haka a karanta musu ka yadda akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan alkiyama ta tashi yanda kowa aka haife shi manzala ce wallahi haka za mu tashi a gaban Allah kufatan urratan gurlan babu takalmi babu tufa tsirara lobanka ta kaciya ta dawo maka haka mazan Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam ko daidai zare ba za ka tashi a jikin gaba tunda Allah ce kama bada anakum awwala marra za mu mai da ku jama kamar yadda kuka zo duniya a karan farko waye zo duniya da sutura cikinsa waye zo duniya da kuɗi waye zo duniya da gida a hannunsa ko motar shiga ko kwalin digiri ko na masters ko phd akwai wanda ya zo duniya da wannan babu to haka za ka tashi a gaban Allah baka da komai yadda ka zo duniya tsirara talaka baka da komai aka zaka tashi a gaban Allah ranar la haula wala quwwata illa billah to wannan shine gaskiyar magana wannan ita ce maganar gaskiya amma kar a yaudare ka cewa wai wani zai zo ya dauke ka a filin alkiyama ya gudu da kai aljanna wallahi babu shi babu shi a ran da annabawa ma suna tsoron zuwa gun Allah a jegun annabi adam ya ce wallahi bai isa jegun Allah ya zuba tsoronsa nake ci ya yi fushin da bai taɓa yi ba a je wajen annabi nuhu alaihi salam a same shi nuhu ka je ka roƙi Allah a yi sabi mana ƴan wuta su tafi wuta ƴan ajiyar su tafi ajiyar mu abin da muke bukata ke shi ma annabi nuhu ya ce wallahi bai isa ba Allah ya yi fushin da bai taɓa yin sa ba ba zan iya zuwa gun shi ba a je a samu annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya maimaita wannan a samu annabi Musa shi ma ya ce bai isa jegun Allah ba a samu annabi Isa ya ce shi ma bai isa jegun Allah ba in an je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasu ya ce ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne ya doki zatin ubangiji je ya faɗi ya yi sujjada manzo Allah ya ce ambaton Allah da zan yi a wannan sujidar a yanzu ban san su ba a yanzu Allah bai faɗa min abin da zan faɗa mai a wannan sujidar sai lokacin yayi zai faɗa min abin da zan faɗa masa manzo Allah kansa iyakar iya tasbihi da Allah ya koya masa yi masa sai Allah da kansa ya ce ya Muhammad irfa ra'as ya Muhammad dakkanka dago daga sujada sal tuqa roki duk abin da kake so zan baka wa shafi'tu shaffa ka nemi dukkan wata alfarma zabi ma haka Allah zai faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ya Allah ai hisabi mutane sun matsayinsu daga nan Allah sai ce wa nata'ul mawazin lil qist yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ya ce to a kawo mizani da za a gwada ayyuka a kawo a dire mizani a kaba shi sikeli a zuba ayyuka ayyukan alkhairi su hannun dama ayyukan shari su hannun hagu shi kuma su kelin lahira inda ya fi nauyin sama yake yi wana gada su kelin duniya kuma yake inda ya fi nauyi na zai ƙasa inda aka rinjaye zai yi na sama amma su kelin lahira inda ya fi nauyi ne zai sama wanda aka rinjaya kuma yi ne zai ƙasa kaga tun anan za a gane aikin alaba irin ɗan adam ne in ka gaskelinka ya daga sama to zai kama barna alhamdulillah in ka ga kuma gun aikin ladan ya yi ƙasa gun aikin zunubin ya daga sama to shi kenan shiga uku ta samu Allah ya tsare mu Allah ya kiyashe mu to sai ayi masa sikeli a dinga yi wa mutane hisabi nan da nan kuma dan wuta ya san matsayin sa dan aljanna ma haka cikin kankanin lokaci za ka kuma kowa a salimin shi kama gaba manzon Allah da kansa yake cewa ranar alkiyama duk wannan shari'ar da za a yi to Allah yake cewa ƴan aljanna in sun je gidansu sun yi bacci rana ba ya sun yi siesta irin kailula din nan ya sun yi bacci rana a gidansu ashabul janna yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ya sun yi kailula irin bacci ranan nan wajen azara Allah ya gama komai dama hukunci ne da gaskiya ba wani kulukunku ba wani abu kawai kayi kayi Allah ya yabe bai yabe mutu ga azaba a kayi kayi ya cancanta ga haka zai ba wani bata lokacin zai a shari'a duniya ce ke ta wannan bata lokacin ake ta jan kafa kuma abun an san gaskiya an kiyaye ake ta wannan shine abin da ribar waqiya ya samu aikin Allah ke ta kiran su ku ku ci cikan kwagun Allah tun a duniya ku tsaya ku yi abin da ya kamata ni kuna gani na annabi to idan an ji gaban Allah wallahi ba abin da zan yi muku ai ya ihe mu musali ya ihe mu musali kasar ɗan adam ba da mutum mafi kusa da shi daga zarar ya kai munzulin tara iyali kamar matarsa matarsa ta fi kowa kusa da shi to ga annabi nuhu alaihi salam ga annabi lut alaihi salam matansu na aure da ba su bi su ba ba su yi addinin allah ba sai allah ya ce ‘yan wuta ne kuma wuta za su mazajensu ba annabawa ne annabi nuhu asali shine farkon annabi manzo a bayan kasa shi Allah ya fara aikawa wajen wata al'umma ya musu wazi amma duk da wannan matsayi nasa matarsa bata bi shi ba bata bi sakon Allah ba Allah ya ci ba kai ba ida hanyar ka daban hanyar ta daban akwai ɗansa annabi nuhu alaihi salam ɗansa da ya haifa ɗan shi ma bai bi shi ba bai bi sakon da Allah ya aiko da baban shi ba sai Allah ta ce ba ka yi bashi ba ya cin iyalanka Allah zai masa azaba ga annabi Ibrahim alaihissa babansa ba musulmi ba baban annabi Ibrahim ba musulmi ba annabi Ibrahim matsayinsa abun Allah shi ne mai matsayi na biyu a duk duniya da lahira manzon Allah ne kadai yake gaba da annabi Ibrahim alaihissa amma bayan manzon Allah sai annabi Ibrahim alaihissa amma ga mahaifinsa bai bi shi ba amma wani ne to dan Allah wanda bai shiga misali ba waye a duniya zai iya cewa ya zai iya ce ma ya lamunce maka aljanna kuma ka yarda waye shi babu shi bai isa ba ba matsayin sa bane duk sahabban da aka ce a musu albihir da aljanna to mu Allah ne yake faɗa wa manzon Allah ya faɗa musu domin nagartar su da darajar su shi manzon Allah kamar wakilin Allah ne zuwa ga mutane ana fahimta wane wane amma albihir da aljanna to sako ne daga Allah fara saboda ka kowa ya gyara kafa sai tsaya kyam ka yadda da cewa sai kai aikin alkhairi Allah zai mara amma an ka cika aikinka da sako da abin da ga dama to ba wata ƙarya da za a ma a ce wane ya ɗauke ma wane ya gafarta ma wane ya yi kaza ba zai ba aiwa wa man ya gafirin zunuba illa ba ba ne gafar zunuba idan ba Allah ba a wannan garin akwai wani ya ba mu labari ta shekarun ma ba su da yawa yarin masallacin da abin ya faru ya nuna mu ya ce muna nan masallacin wani ya zo iya ta wa'azi iya ta abin da zai yi ya zo dama iya masallaci ne sai ya sa hannunsa haka kamar ya yi haka da hannunsa ce ɓangaren nan da ɓangaren nan amma da kuka labarin ne da ya haka da hannunsa daga hannunsa ce ɓangaren nan duk na gafarta muku wallahi tallaya wannan gana haka wani ya ce shi ya je kenan ya je kofar masallacin ya je ya shigo daga ɓangaren da aka yi hakan a wallahi wani ka yi sa'a wallahi wallahi ka yi sa'a barka barka ka zo yanzu an gafarta maka kuma shi kenan ya yi tafiye ta banza fata masa su ko wannan ɓarin an ce shi kenan ko kuma ba yanzu ba sai wata ran kuma to don Allah don annabi yanzu hankali zai da wannan hankali zai kama wannan so daga duk addini in ba a yin sa akan sunna wallahi wasa ne wallahi wasa ne ka yi addinin ka akan sunna shine zaka fahimci waye Allah waye manzon Allah mai matsayinsu ya ya alakar ka take da su mai za a iya yi ma mai sai kai wa kanka kuma in kana addini akan doron sunna to shine zaka zama bawan Allah amma in ka dau wata hanya ba hanyar sunna ba wallahi zaka zaka zama bawan mutum ne kawai akwai wanda za a je ka dinga bauta masa ka dinga masa hidima fiye da hidima da zaka yi wa Allah kuma yin da zaka yi saboda ka mu gane cewa Allah shine mahaliccin kuma shi ya bamu doka kuma dokarsa zamu bi manzan Allah shi ne manzanmu ya fi kowa daraja da kima sunansa da koyarwarsa ita aka ce mu ba ta kowa ba Allah a game da shi ke cewa in tuti uhu tatadu wa ma'alar rasulun ilal balagul mubin har in kun bi manzan Allah ta kun tsira kun shirya duk wanda gan shi akan doron sunna a tsaye iyaye iyakai da kafa to ya kama hanyar shirya ya ɗau hanyar tsira akwai hadisin Abu bin Malik yake cewa manzon Allah da kansa yake cewa Yahudawa sun rabu a addininsu har kaso 71 addinin Yahuda ka yarda yace Nasara za su raba addininsu har kaso 72 yace ku kuma al'umma ta yau da gobe sai kun rarraba addinin na musulunci gida 72 ya ce wa'ancan mabiya annabi musa ya guda wancan a kai 71 nan to kaso ɗaya ne da tafi aljanna duk 70 din su mutanen annabi isa alaihi salam da suka rabu 72 sai manzo Allah ce 71 duk yan wuta ne kaso ɗaya ne da samu tafi aljanna ya ce wannan al'ummar ta kuma in ta rabu gida 73 to kaso 72 duk yan wuta ne kaso ɗaya ne zai tafi aljanna sahabbai suka ce manzan Allah wannan kaso ɗin da zai tafi aljanna su waye ya za a gane su sai manzan Allah ya ce in kana so ka gane wannan kason da zai tafi aljanna al'umma ta to mutanen da suke addinin su irin wanda nake ni da sahabbai na a yau su ne suka sawa suka kama hanyar tsira ana ganewa in za ka yi sallah ka kwatanta irin sallar manzan Allah sallu kamar ra'aytumuni usalli idan za ka yi aikin haji kai irin na manzan Allah ku zo a nima na suka duk abin da za ka yi ka kwatanta abin da manzan Allah da sahabai su yi ka nemi ilimin su an baka sani baka yi tabbaya aure za ka yi kwatanta suna aurenka aurarwa za ka yi kwatanta suna aurarwar da za ka yi haihuwa aka ma kwatanta suna mutuwa aka ma kwatanta suna kasuwa za ka yi kwatanta suna a kasuwa ƙodago za ka yi aiki za ka yi kwatanta suna sutura za ka sa kwatanta suna a sanya sutura magana za ka yi tafiya za ka yi mai za ka yi hukunci za ka yi mai za ka yi duk abin da za ka yi dai a matsayinka na musulmi ka kwatanta sunnar manzon Allah yi wannan shine tsira shine tafarkin tsira ya yan uwa amma yin addini da ka da ra'ayi da sai na ga dama da abu kaza bai mun ba abu kaza zan yi to wannan kana yaudarar kanka ne kana bata kanka lokaci ne kawai shi addini ba sai yadda kake so ba ba sai yadda kuke so ba ba sai abin da ya muku daidai ba addini abin da ubangiji ya zaba muku shine addini abin da manzon Allah ya koyar ya ce haka za a yi shine addini amma ba zaɓe ka ba ba zaɓe mu ba wannan shine tafarkin tsira ka yi ƙoƙarin yin addinin ka bisa tsarin da manzon Allah ya zo da shi inda za ka yi wannan tsarin ka je lahira Allah ya tambaye ka dan me kai kaza ka ce ya Allah manzon Allah ne koyar da mu mu yi kaza mu yi kaza to Allah zai ce ka kubuta ka tsira ka tafi aljanna amma duk aikin da ka je da shi lahira a ce waye ce kai ka ce wane ne to wane aiko shi ne ji Allah ai faɗa aiki na bane ban ce zo ya koya maka addini manzon Allah na turo shine nace ya zo ya koya muku addini ya zo muku da saƙo na a matsayinku na bayina matsala ne ba wani aiki saboda mu gane yayin uwa musulunci ba addinin wasa ba ne ba ra'ayi a cikin musulunci ba ƙabilanci ba yan garanci ba ƙungiyanci duk ka kore wannan babu shi a cikin addini ita ƙungiya ana yin ta ne domin ta taimaki da'awar addini kawai wannan shine manufar kafa ƙungiya addini Allah ya ji kan su malam abakar mamur gubi su malam ismail idris san kafa kungiyar izala ne domin ta ta yi da'awa wannan shine shine dalili da aka kafa kungiyar izala ba wai ta zo da sabon abu da ba shi a cikin alƙawari da suna ba an kafa ta domin ta jaddada da'awa a samu dunkulewar mutane a shiga ƙauyuka da karkara ana yin wa'azi wanda ya kamata a musuluntar da shi a musuluntar da shi wanda yake zo yake da jahilci ya tambaya a bashi amsa wannan shine dalil duk wata kungiyar addini in ba wannan aikin take ba to shirme shi ba za ta taba halatta muku halal ba haka nan ba za ta taba haramta muku haram ba ba zai yiwu ba abu kaza da haram ne tace halal ne ba ta isa ba abu kaza da haram ne tace yau halal ne wallahi ba ta isa ba ko ko muna sallan asuba raka'a biyu tace hudu za a yi ko uku wallahi ba ta isa ba ba damar ta bace ba ƙungiya ta jaddada abin da manzan Allah ya zo da shi da sahabbai a dinga kira a kan wannan daidai ne wannan wata kuminkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun a samu wata tawaga a cikin ku ta dunkule ta dinga umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ku dinga wa'azi kuna shiga ƙauyuka da karkara kuna wa'azi wa mutane amma duk ƙarfin ƙungiyar ka ko mazhabar ka ba ta isa ta kirkiro abin da baya cin addini ba ku fahimci wannan da kyau don mu 'yan ƙungiyar ne amma muna bin ƙungiyar alabasiya ana fahimta malamanmu shugabanninmu suna ɗora mu akan abin da ke shi ne suna shi ne daidai kuma kana tafiya ka ci kuskure ka ci tuntube da abin da ya saba suna ba a fahimce shi ba ne to ka kauce karka bi shi shi ne gaskiyar magana wa yasa duk waɗannan malaman mazhabar kowanne sai da ya faɗi wannan magana kamar sun san abin zai faru a bayansu ku duba imam malik za ku yana can mazhabar imam malik sun mazhabar malik mazhabar malik imam malik sai bayan ya koma ga Allah ma aka kirkiro ta mazhabar imam malik amma lokacin da iya dare ma bai sani ba abin da ake nufi da wannan mazhaba ta imam malik fatawar da yi da rubuce-rubucen da yi to bayan ya mutu sai almajiran suka tattara shi a ku daya suke ta to mu ma mu tafi a matafiya irin ta malamin mu in fatawa ce kar mu saba musu in kaza ne kar mu saba musu ana fahimtar wannan da kansa yake cewa unzuru fi ra'ayi imam malik yake cewa ku duba duk abin da aka ce na faɗa ku duba shi ko gani idza wafaqa kitabu was sunnah fa kuzuku idan abin da aka ce maliku ya faɗa kuma ya dace da alkur'ani ya dace da sunna ku rike shi hannu biyu iza khalafal kitabu sunna fatruku yace ra'ayi na ne maliku idan ya saba qur'ani ya ya saba wa sunna ku yi watsi da shi kar ku bi shi ku duba koda nan littafin Usman dan Fodio al-Mujaddidi Allah ya masa rahama ihya'u sunna wa ikmadul bid'a ya kawo wannan maganganu maganar imamu mali maganar imamu shafi maganar ahmad dan hanbal maganar abu hanifa duk sun faɗi wannan maganganu wani ya ce iza sahal hadisu ko mazhabi har in hadisin mazan Allah ya inganta a nan nake ban da wani ra'ayi daga wannan ana fahimtar wannan to mu yi kokarin yin addini da basira da ganewa ka zama cikakken bawon Allah ka zama cikakken ahlus sunna kar ka zama bawon wani kar ka zama mai gina ra'ayin wani a'a ka zamto cikakken musulmi mai bin sunna mai bin alkur'ani mai bin nas wanda yake kirgirma ka girma shi wanda yake da matsayi ka bashi matsayinsa malami ka martaba shi don haka ake amma doka daga Allah ake karba addini daga manzo Allah ake kwaikwaya sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan da kyau ku yi hakuri bihi masail maliki cewa akwai masail a cikin babin na farko tafsirul ayatai akwai wasu ayoyi guda biyu da muka ji tafsirinsu a baya ko mali ya fassara mana su suratul araf ne da kuma ɗaya ta cikin suratul ali imran na biyu qissatu uhud mun ji abin da ya samu manzon Allah yakin uhud an masa rauni ko an fasa masa haƙuri har yake addu'a ta la'anta ga wasu mutanen Allah ya ce a ba ka za ka karbi da su ba za ka ce wani abu a kansu ba ni ne zan ɗan mataki a kansu الثالثة نأكو قنوت سيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأي القنوت أم بإمتى يأي من القنوت كوكو مكونا دوران تاني ها وكلبه سادات الأولياء أباينسا akwai shugabanni daga cikin masoya Allah sahabbansa kenan akwai manya-manyan sahabbai a bayan manzan Allah manzan Allah iya alƙunutu su kuma suna cewa amin yi aminu na fi sala manzan Allah iya addu'a suna cewa amin amin amin a cikin sallah mun ji wannan karatu arrabi'a matsala mai namba na hudu a annahum fa'alu ashiya ma fa'alaha ghalibul kuffar a أن أن المدعو عليهم كفار أن المدعو عليهم كفار waɗanda ake musu waccan addu'a ɗin ta la'anta da tsinuwa kafirai ne kafirai ne tsantsa da suka hana a yi musulunci suka hana manzan Allah ya yi da'awa ya suke tsini musu albarka alkamisa matsala na biyar annahu fa'alu ashiya ma fa'alha ghalibun galibul kuffar ko kuma sun aikata aiki da aikin mafi yawancin kafirai da suke aikata shi aikin ba aikin musulmi bane wa iya faɗa muku dalilin yin alƙunutu ne alƙunutu akwai abin da ake ce masa la'anul mu'ayyan da la'an ghairu mu'ayyan la'anul mu'ayyan shine kamar abin da manzon Allah ya tsinuwa ta akama sunan mutum na ayyana shi to duk mutumin da ya hana ku sallah ya hana ku azumi ya hana ku aikin hajji to shari'a ta baku dama ku masa wannan la'anta ana bayyana ya hana ku sallah ya hana ku gabatar da addini domin karfin mulkin sa ko kudin sa ko fada addini sa to ya halatta in kun samu dama ku sace a cikin wargo amma duk wanda ba addini ya hana ku ba mu'amala ce ko zamantakewa ce to shi ba a la'anar mu'ayyana ba za ka ce wani Allah ka la'ance shi ba ya sa fetur ya yi tsada ba za ka magana wana bayan da ba za ka yi la'anar mu'ayyana kan wannan sai dai addu'a gaira mu'ayyan ya Allah duk wanda ya jefa al'ummar musulmi cikin halin takura Allah ka mana maganinsa wannan ya halatta ai ba kama sunan kowa ba ku ya Allah duk wanda ya kama na hauhawar farashin nan ba gaira ba dalili don son zuciya ya sa al'ummar ka wahala mafi yawa Allah ka mana maganinsa wanda ya halatta kai wannan mu ma muna yi a gane ko kai ma ka yi ba san da wanda Allah zai karba ba duk wanda ya jefa al'umma cikin bala'i da musifar tsadan Allah ka san shi kafa kowa saninsa Allah ka dau mataki a kansa wannan shine la'anin ghairu mu'ayyan baka kama sunan kowa ba amma la'anul mu'ayyan sai wanda ya hana ka addini ya halatta ka masa amma bitan da yau yawa shine ma da yake cewa mas'ala mai namba na biyar a ko kuma aikin da suke aikatawa yawancin aiki ne na kafirai mimma shajjahu nabiyahu sun zo sun jefa manzo Allah sun masa rauni sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum ala qatlihi kuma suna kwaɗe masa kashe shi wa minha at-tamthil bil qatla a lokacin da suka kashe musulmi a Uhud sun zo sun musu mutula shine sun daddatsa su gunduwa gunduwa bayan an kai su an zo an musu kisan wulakanci sun yi wa sahabbai da yawa irin wannan ma annahum banu ammi bayan da yawa daga cikin suna da alaka ta jini tsakanin sahabban da su as-sadisa anzalallahu alaihi fi zalik sai Allah ya saukarwa da manzon Allah aya game da wannan laysa lakum min al-amri shay wannan ba damar ka bace ka kyale ni da su baka da wani abu a kansu game da abin da ya shafi wannan as-sabi'a matsala mai namba na bakwai au iya tuba alaihi ko dai Allah ya karbi tubansu au yu'azzibahum ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimun cewa su dai azzalimai fataba alaihim fa amanu mali cewa an su daga ciki sun tuba kuma Allah ya karbi imaninsu ku duba su Abu Sufyan dan ba musulmai bane ai amma sun tuba Allah ya karbi tubansu ga irin su Ikrima bin Abi Jahl ga irin su Khalid bin Walid da duk ba musulmai bane sun taka rawa mai ƙarfi lokacin kafirci kuma da ya da musulunci masu ka taka rawa mai ƙwari a musulunci an fahimta kaga da sun yi wancan yanzu kuma Allah ya taimake su ƙarshen rayuwar sun zama musulmai ana fahimta wannan kaga auya tuba alaihim din kenan Allah ya karɓi tuban wa an sun musulunta sun tuba Allah ya yafe musu aw yu'azzibahum waɗanda kuma suka mutu da kafirci ba su tuba ba irinsu ne Allah zai musu azaba an fahimta nan sai malik ya cewa asami na takwas alƙunutu fin nawazi idan wani abu ya sauka na bala'in da ya game al'umma ya halatta ya alƙunutu gine nawazi wata fitina ce wata rigima ce wata annoba ce wata bala'i ce to ya halatta a sa al'umma limaman su dinga alƙunutu akan Allah ta'ala ya gusar da wani musiba at-tasi'a na tara tasmiyatul mad'u alaihim bis salat fi salati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim mazala da yake kama sunayen waɗancan a cikin sallati da sunayensu da sunayen ubaninsu hijira wani ɗan wani wani ɗan wani safwani bin umayya an gane ku da wane ne wani duk haka mazala yake kama sunayensu al'ashira na goma la'anul mu'ayyan fil qunut ya halatta a yi tsinuwar ayyanawa a kama sunan wani a tsine masa albarka amma sai mutumin da ya hana ku ibada ko ya hana ku karatun alkurani ko ya hana ku sallah ko ya hana ku azumi to wannan ya halatta tsine masa albarka al-khamisa al-hadiya ashara na 11 qissatuhu sallallahu alaihi wasallam ma unzila alaihi wa anzir ashirtakal aqrabi yadda manzon Allah yayi a lokacin da Allah ya saukar masa da wa anzir ashirtakal aqrabi kaje kai wa'azi da dangin ka mafi kusa ka fara faɗa musu Allah ana fahimta al-aya as-saniyatu ashara mas'ala mai namba da 12 a jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-amr yadda manzo Allah ya ta kokari a wannan al'amari bi haisu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila ila al-junun wa kazalika law yaf'aluhu muslim al-an yace manzo Allah ya ta kokari cikin abin da yake wajen addu'a da abin da suka nassanta masa shi na cewa kamar hankalinsu ya wuce da irin abubuwan da wasu musulman yau suke aikata wa jingina wa masala abin da bai dace ba to akan wannan yasa bai suke tala'antar waɗancan mutane suke musu alƙur as-salisa ashara masala na goma sha uku qawluhu li ab'ad wal aqrab manzon Allah sai faɗa na kusa da shi da na nesa da shi ya kai mu sako daya la uguni an kamina lahi shay'a yace ni ban isa na tsare ma komai a gaban Allah a kiyama ban isa ba ka bauta wa Allah ka zama musulmi ka zama mai tauhidi ka zama ahlus sunna amma dogaranka da wani shine zai cici ka a lahira karkai wani dogara a duniya ce musamman Najeriya ake da alfarma wa ka sani waye sanka waye godfather naka waye kafarka haka ne wannan shine yaran Najeriya wannan yaran ya fi ci cancanta ba ta aiki sosai a wasu gure ba amma a lahira wallahi tallahi cancanta da za ta yi ba kafar da za ta kama ta kai ka gansara babu ita ana ganewa ko la uguni an kabi lillahi shay'a hatta qala har manzo Allah ya je da cewa ya Fatima ya kama sunan yarsa na na fatima radiyallahu anha yace fatima binti muhammad fatima yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la uguni anki min allahi shay'a ni ma ban isan tare miki komai daga Allah ba fa iza sarraha yayin da manzo Allah ya bayyana wannan magana qarara wa huwa sayyidul mursalin shine shugaban manzali gaba daya bi annahu la yughni shay'an an sayyida li sa'il alamin bi isiya amfanarwa da shugaban mata gaba ɗayan matan wannan zamani ba ita ce na Fatima bai sai amfanar da mata bai sai amfanar da ita na tare mata wata azabar Allah bai isa ba yassa ce ga matsayin ta sayyida ne sayyid alamina shi kuma babanta manzo ne shine mafi alkhairi cikin halittun Allah amma bai sai tare mata ba mu Allah da bakin sa ke faɗa mata an gane ko wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haq abinda mutum zai aminta da shi kawai ya tsaya akan gaskiya kare faɗi komai sai gaskiya suma nazara fi ma waqa fi qulubi khawas annas sannan ka duba ga abin da yake faruwa kan kebattattu ko ma abin da yake gudana cikin zuciyoyin kebattattun mutane tabayyana lahu tauhida wa hurbatud din hakan zai nuna ma cewa har yin tauhidin nan bako ne kuma addini ma wasu na yin sa kamar ba su fahimci shi ba tunda an ce dama bada al-muslim bada al-islam gharib fa sayudu gharib musulunci ya fara da bakunta kuma zai koma a matsayinsa na bakun manzo Allah ce idan karshen zamani ya zo wanda suke riko da sunna ta kuma suna riko da garwashin mutane su ne abin kyama su ne abin zagi su ne abin nunawa su ne abin kushewa amma ce ku yi hakuri za mu haɗu a tafkin alkawasar a gobe da kiyama Allah ya samu na da rabo Allah ya dace da mu za mu samu tsaya a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya bambara da sa abin da ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yaye mana shi Allah bai fidda shi daga cikin zukatanmu Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce bar muku ne Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce bar muku ne mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifu Allah ya sa da mu da su aljanna ce hukumar Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka ji gama mutum Allah ka warkar da majinyatan mu Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka dukkan masu bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya mu Allah ka biya mu da bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala duk masu damuwa Allah ta'ala ka fi mu sanin damuwoyin mu ya Allah ka magance mana su ya Allah muna tausiri da wannan zama Allah ka ba mu lafiya a wannan ƙasa da sauran kasashen musulmai Allah ka zaune da mu lafiya ka kara mana zuwa da kwanciyar hankali ka kara mana arziki ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka taimaki mu ka dafa mana kwanciyar rayuwa da yake cikin sa Allah ka kama mana karshen sa Allah ka riba mana asirin mu ya Allah Allah ka takaita bukatun mu zuwa gare ka ya rabbal alamin Allah ka taimake mu Allah ka dafa mana Allah ka dafa mana Allah kar ka bar mu da dabaran mu kowa mu ya Allah Allah ka yi ga cikin tsarin mu ya Allah Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin mutane wani masu yin addini dan kai Allah ka sanya mu cikin bayanka da kai karɓar addu'o'in su ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zai zama alkhairi gare mu a duniya da lahira Allah ka hada mu da shi duk abin da zai zama fitina a gare mu a duniya da lahira ko da muna son sai Allah karba mu da shi Allah ka karɓa addu'o'in mu ya Allah Allah ka amsa ibadun mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka dafa musu 'yan midiyar mu Allah ta'ala ka taimake su ka ƙara musu buɗe a neman su ka kiyaye su daga sharin zamani da mu gaba ɗaya Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen yaɗa wannan dawa ta da musulunci wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi Allah ka karɓa ayyukansu da namu Allah ka ji kan mahaifansa da namu Allah ka shirya zuriyarsa da tamu Allah ka buɗa masa hanyoyin samun su ka ba shi kariya da mu gaba ɗaya rabbal alamin akwai ɗan uwa da yake sanar da ni da su da zunnan cewa akwai yassa tana halin naƙuda akwai yiwuwar maza a mata siyasa a asibiti ya ce masu ya ta addu'a Allah ta'ala ya ba da nasara aikin Allah ya raba lafiya Allah ta'ala ya ba ta lafiya har in ya tabbata za a yi aikin Allah ya ba da nasara cikinsa in kuma Allah ya kaddara za ta haife da kanta ma Allah ya sauke ta lafiya Allah da ita da dukkan matan musulmi masu irin wannan matsaloli Allah ta'ala ka yaye musu masu neman haihuwa cikin mata Allah ka ba su haihuwa ta alkhairi masu neman haihuwa cikin maza Allah ka ba su haihuwa ta alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi